الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسنا فسر القرآن من جلمة أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي إنجيمي إسلام التراس أنا قدم يدور جهة البرنو yau muna yammacin juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da uku ga watan hudu shekara dubu biyu da da ashirin 2021 miladiyya muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala imana tawfiki muna da muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata goma sha ɗaya yau kuma za mu ci gaba daga ayata goma sha biyu kafin nan akwai tamoyi kamar biyu zuwa uku za mu amsa wannan tambaya yake dangane da addu'a wadda galibi an fi yin ta cikin alkunut اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما zuwa ƙarshen addu'a yana magana ina ji tambayarsa kan karin fi makamina ita addu'ar ta zuwa cikin sunan tirmidhi da sauransu duk da cewa wajen isnadin wasu malamai sun yi magana amma ban da fi makamina addu'ar ta zo ƙarin fi makamina la ta da lana fi makamina haza kada ka kyale fi makamina a wannan tsayuwar tamu zamban wani zunubi illa gafarta wala hamman illa farrashta wala zina illa qadaitahu takyiri kayyadewa da fi mukamina a wannan mukamin namu a wannan tsayuwar tamu wannan bai zuwa cikin addu'a da ta zuwa cikin hadisi ba to sha sa wasu malamai suna ganin cewa bai kamata a yi wannan tsarin ba na farko dai bai zo a cikin sigar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi yayi ba bisa ga ingancin hadisi abu na biyu kamar sa sharadi ne ga Allah la ta da lana kada ka bar mana kada ka kyale fi makami na a wannan tsayuwar tamu ka haka matsala sa shirin ne dole Allah ya gafarta maka a wannan tsayuwar kada ka nemi gafara la ta da lana zamban illa gafarta kada ka bar mana wani zunubi ka ci ka gafarta mana Allah yanzu zai gafarta maka ko wani lokacin zai gafarta maka Allah shi ya bar kansa sani to shaka baya dacewa a sa wannan da gara a yi kayyuri da abin da ke babu kokonto babu shakka a ciki kuma galibi addu'a ana so a kiyaye ladabi tare da Allah subhanahu wata'ala a kiyaye ladabi tare da Allah subhanahu wata'ala wannan yana da kamar mace ce take nunawa ko mijinta ne ke so ƙara aure amma kamar baya ba ta hakkinta kuma take cewa mijin nata yana zuwa wannan tafsiri saboda haka a yi wa'azi don mijin nata ya ce to abu ne sananne da wanda ya aure akwai haƙƙin matarsa a kansa ya kula da ita ce da ita kyakkyawar mu'amala kyakkyawar zamantakewa duk wanda wajibi ne wa ashiruhu na bil ma'ruf to idan mutum ya ga cikin wannan akwai dama zai ƙara to sai ya ƙara to amma sharadin ya zama to zai adalci to ita ƙorafinta a nan ita ta farkon ma ba ba ta hakinta ba kuma ana ƙorar a ƙara wata to ba mamaki wato rashin kifta mu'amala ke ce sababi a kasan wannan yanzu ta kukan mijinta ne inda misali yanzu a kira mijin a zaunar da shi a ji ta bakinsa ƙarshe mijin shi yake da gaskiya kila ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da gaskiya to amma alai hal wato ba ma ki kece ba kece ba ki kyauta ba don wasu matan ba sa kyautata wa mazajensu ba sassace gida ba girki mai kyau ba ado ba kalamu masu daɗi namiji kuma yana son waɗannan al'amura in yana da hali kuma zai hana ya ƙara aure babu na zai hana shi kafin ki zargi mijinki shin ke jin kin sauki hakkin mijin yadda ya kamata ki sauki wajibin ki duk abin da ya kamace ki na hakkin miji akan matarsa kina yi to inda har kamar da kika faɗa mijinki ba ki fita miki cikin wannan ma cikin haka ma yana tunanin ya ƙara aure to nasiha da zamu sai ji tsoron Allah ya sauke wajibin matarsa kafin ya ƙara aure domin Allah zai tambaye shi akan wannan wannan yana ji tsofaffin talibai ne na shago garba wanda sun zama makaranta sun rubuta takarda a mika kukansu zuwa ga waɗanda abin ya shafa sun rubuta neko ko a ne to ba a biya kuɗin ba shi yasa aka rike result ɗinsu ba ya result ɗinsu ba wanda kuma sai ya hana su samun shiga jami'a saboda haka suna mika roƙonsu zuwa ga gwamnati waɗanda abin ya shafa a taimaka musu a biya su a biya gudun jaraba da suka yi na neko don a samu a ba su certificate ɗinsu ko result ɗinsu domin su gabatar wajen jami'in da jami'a su samu su su fara karatunsu to Allah ya sa wanda abin ya shafa sun ji kuma Allah ya ba su ikon zartarwa za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyu kamar yadda muka faɗa fadan Allah subhanahu wata'ala idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار نعم الله تعالى يتسوى كتنا إذ كتنا يوحي ربك lokacin da ubangijinka yuhi rabbuka ilal mala'ika lokacin da ubangijinka yana yi wa mala'iku wahayi anni ma'akum cewa lalle ni ina tare da ku fa thabbitu alladhina amanu ku karfafawa waɗanda suka yi imani gwiwa sau ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zan jefa cikin zukatan waɗanda suka kafarta tsoro fadribu fawqa al'anaki saboda haka ku daki wuyayi wadribu minhum kull banan ku daki dukkanin gabobi hannaye da kafafuwa wannan ci gaba ne bayani akan فدق الله سبحانه وتعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله تعالى يا أمسى ومن زعل لصحابي cewa zai kawo musu ɗauki taimako na mala'iku wanda suna bibiyar juna to anan Allah ta'ala a wannan ayar yake ba mu labarin irin umarni ilhami da ya yi wa mala'iku yadda za su taimaka wa mu'minai Allah ta'ala ya turo da mala'iku ya saukar da mala'iku kuma ya faɗa musu yadda za su idan sun zo wannan yaki na badr to iz yuhi rabbuka wannan yana daga cikin imomin Allah subhanahu wataala ku tuna ya ku al'umma musulmi musamman ya sahabban manzon Allah ku tuna lokacin da yuhi rabbuka ila mala'ika ko kuma ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah madaukakin sarki ubangijinka yake wa mala'iku wahyi yake musu ilhami ko yake ba su umarni anni ma'akum sai Allah yake faɗa wa mala'iku lalle ni ina tare da ku su mala'iku kenan bil auni wan nasr zan taimaka muku zan taimaka muku zan agaza muku kun ga wannan ma yana ƙara tabbatar da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man nasru illa min indillahi su ma mala'ikun da Allah ta'ala ya turo su su kansu ma suna bukatan me agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala balle kai dan adam anni ma'akum lalle ni ina tare da ku bin nasri wal auni da taimakawa da agazawa saboda haka aikin da Allah ya ba su shine ne fasabbitu alladhina amanu saboda haka ku karfafawa waɗanda suka yi imani gwiwa ku ƙarfafa musu ta wace hanya bin nasri wa tafshiri ku taimaka musu wajen kashe kafirai sannan kuma wa tafshiri ku yi musu bishara malamai suka ce mala'iku sun zo da siffar mutane wasu sai su zo gaban sahabi ko wajen sahabi ya ce albishirinku Allah zai taimaka muku albishirinku suna ƙarfafa musu sai ka ɗauka cewa sahabi ya ɗauka cewa yana magana da mutum ne irinsa ashe ba mutum bane mala'ika ne yana masa bishara kar ku damu Allah zai kawo dauki kar ku damu Allah zai bada nasara ga wannan zai karfafa musu me gwiwa fasabbitu alladhina amanu ku karfafa waɗanda suka yi imani gwiwa ta hanyar taimaka musu da kuma ta hanyar yi musu a bishara Allah ta'ala yake cewa sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba da sannu zan jefa tsoro cikin zukatan waɗanda suka kafirta bangaren musulmi bangaren mu'minai Allah ya turo da mala'iku suna taimaka musu wajen kashe kafirai suna taimaka musu da yi musu bishara su kuma kafirai aka jefa tsoro a cikin zukatansu ka duk wani wa man nasru illa min indillahi a fasabbitu alladhina amanu ku karfafa waɗanda suka yi imanin gwiwa kisan da muka bayar na kama babban manzon Allah al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu zai tabbatar da wannan ko kuma zai yi ƙarin bayani akan wannan ji an mun bada bayani ko sayyidina Abbas aka kama shi wani daga cikin ansar ya kama shi ya taho da shi gurin manzon Allah amma sayyidina Abbas sai har yana rantsewa yake to ya rasulullahi ba wannan bane ya kama ni ba wannan bane wani mutum ne mai kyawun halitta yana son doki shi ya kama ne ba wannan bane kuma Abbas yake cewa wannan mutum bana ganin sa a wannan taro yace bana ganin sa a wannan zaman namu bana ganin sa a cikin wannan zaman namu mutumin ne ya ja yake cewa ni na kama manzo Allah ya ce uskut Allah ne ya agaza maka bi malakin karim Allah ne ya taimaka maka da wani mala'ika mai daraja shine fasabbitu alladhina amanu ku karfafa waɗanda suka imani a gwiwa sai Allah ta'ala yake cewa fadribu fawqa al'ana saboda haka ku daki saman wuyaye malamai sun fassara guda biyu al'ana jam'u unuq wuya kenan al'ana jam'i wuyayi al'unuq dai kuma wuya ku daki saman ku daki saman wuyaye wuya na da ƙasa na da tsakiya na da sama sama shine inda ya hadu da me kai saboda haka idan aka daki saman wuya an me an sari kan gaba da yake nan sai ya fadi an gane wannan shine fasara wasu malamai suka ce wasu malamai suka fawqa al'anaq saman wuya saman wuya ina kenan kai kai ne za a daka kenan an gane amma zahiri abin da ake fahimta a sare musu wuya a yanke musu kai a fille musu kai fadribu fawqa al'anati ku daki saman wuyaye mana ku daki wuyayen su ku sare musu kai wadribu minhum kulla banan sannan kuma ku daki daga gare su kulla banan dukkanin gabobi hannaye da kafafu banan jam'u banana anan malamai sun fassara guda biyu wasu malamai suka ce ba wai yatsu ana fassara banan da yatsu ba yatsu ake nufi ba hannayen ake nufi ku sare musu wuya ku fille musu kai sannan kuma ku yanke musu hannayensu da kafafuwansu gashin mutum ba a kashe shi ba amma ba wani amfani da zai yi ba zai iya tafiya ba wasu malamai suka ce kulla banan anan a'a ai yatsun ake so a yayyanka musu domin idan mutum aka yanke masa yatsu a fagen yaki ba zai wani amfani ba don ba zai iya rike mai ba takobi ba ba zai iya ya kama mashi ya harba ba ba zai iya ya kama kibiya ya harbi kibiya ba saboda haka an rage masa karfi to shine a ake nufi da wannan suka ce wannan uslubi ne sananne a cikin larabci kowace fassara maka idai za ta shiga kuma kowace fassara malamai sun tafi a kai wadribu minhum kulla banan ku daki dukkanin gabobi hannayensu da kafafuwansu ku daki hannayensu da kafafuwansu ku yayyanke musu kafafuwansu da hannayensu ko kuma ku yayyanke musu yatsunsu duk da abin da ake so shine a rage musu karfinsu ta yadda ba za su iya su yi wani abu ba wannan aikin suwa za su yi mala'iku ne ko mu'minai zahirin siyakin aya abin da ya nuna Allah ta'ala umarni yake bayarwa mala'iku da suka sauko tunda in ka duba iz yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al'anaq da mala'iku ake magana umarni Allah ta'ala ya baiwa mala'iku wanda kuma nau'i na taimako da mala'iku suka yi wa mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya tabbata mala'iku sun soko sun ba da agaji iri-iri ta fuskoki da dama ya tabbata a hadisin sahih muslim daga hadisin ibn abbas wani sahabi ke cewa yana tafiya a yakin badr yana koro yana koro yana koran wani kafiri a gaban shi yana so ya kashe shi sai a sama da shi sama da shi yana jin muryar wani mutum yana kan doki yana tafiya kan doki baya ganin amma muryar sa yake ji to shi wannan mutum yake cewa aqdim haizum haizum sunan dokin sa ne ya kai doki na mai suna haizum yi gaba yi gaba yi gaba yana jin kayan tafiyar dokin motsin tafiyar dokin yana ji yana jin muryarsa kuma yana jin abin da yake faɗa yana cewa haizum yi gaba yi gaba kuma shi ma yana gudu yana koran wani kafiri a gaban shi sai kawai bai ankara ba da ya juya ya kalli gabansa sai ya tarar da wannan kafirin ya fadi a kwance a rigingine sai ya sauka ya kalle shi sai ga an datse masa hancinsa sannan kuma an tsaga masa fuskarsa kamar zanen bulala sai kuma fuskarsa ta yi baki iri sai wannan ba an sare ya zo ya ba da wannan labari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina koran wani kafiri sai na ji motsin doki mutum yana kan doki sai yake cewa aqdim haizum haizum yi gaba yi gaba yi gaba ba na ga mutumin sai kawai kafirin da na gan shi ya fadi a kwance a rigingine na zo na kalle shi sai na tarar da an datse masa hancinsa kuma an tsaga masa fuska kamar duka kamar zanen bulala kamar an zane shi da bulala manzo Allah ya ji wannan sai yake cewa sadaqta ka faɗi gaskiya zalika madadin minas sama'i salika wannan dauki na mala'iku da suka zo daga sama ta uku Allah ne ke sanar da manzansa mala'ika ne kuma mala'ikan ma daga sama ta uku haka ya zuwa cikin sahih muslim to kun ga wannan fadin Allah fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan Allah ba da wannan labari kuma sahabban manzon Allah sun gani sun boye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to wannan babu shakka yana daga cikin ni'ima babba da Allah ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan daraja ce a babba mala'ika jibril kamar da zuwa cikin sahih bukhari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar manzon Allah ma ta'udduna ahla badrin fikum yaya kuka dauki waɗanda suka halarci yakin badir a cikinku yaya matsayinsu a gurinku sahabbai da suka halarci yakin badir to shine manzo Allah ke cewa afdalul muslimina sune fiyayyun musulmi sune masu daraja cikin musulmi to sai malaika jibril ke cewa wa kadhalika man shahida badran min al malaika haka ne daga cikin mala'iku waɗanda suka halarci yakin badr su ma suna da matsayi na musamman a gurinmu a gurin mala'iku saboda haka yaki badr yakin badr yaki ne na musamman wanda Allah ta'ala ya tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara wa sahabbai aka samu wannan daraja duk wanda ya halarci wanda daga cikin mala'iku da mutane gaba daya suka samu a daraja Allah ta'ala yake cewa zalika wannan bi annahum shaq zalika wannan bi annahum shaqu Allah wa rasula saboda su sun saba wa Allah da manzansa wa man yushaqiqi Allah wa rasula duk wanda ya saba wa Allah da manzansa fa inna Allah lalle Allah shadidul iqabi mai tsananin hukuba Allah yake ba mu labarin me yasa Allah ya taimaki manzon Allah da sahabbai har Allah ya saukar da mala'iku aka taimakawa sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika ma'ana zalika al-iqam wannan ukuba da aka yi musu wanda ya shafi Allah ya sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba haka kawai suna jin tsoro suka rasa yadda za su yi da kansu a fagen yaki wannan nau'i ne na ukuba sannan musulmai sun kashe su an kama da yawa a matsayin fursunonin yaki sannan sun asarar dukiyoyinsu sun gudu sun bar dukiyoyinsu musulmi suka ci wato ganimar dukiyoyinsu to wannan ukuba ce daga Allah subhanahu wataala zalik wannan ukuba da aka yi musu dan me aka yi musu bi annahum saboda su shaqullaha sun saba wa Allah wa rasulahu da manzansa sun ki su imani da Allah sun ki su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma suka tsaya anan suka hada karfi da karfe suka yi shiri suka zo za su kashe manzon Allah za su gama da manzon Allah to Allah ta'ala sai musu uquba da wannan sai Allah ta'ala yake cewa wa man yushaqiqi Allah duk wanda ya saba wa Allah abinda Allah ya musu saboda sun saba wa Allah sai Allah yanzu yake fuskantar da zance ga kowa da kowa ba sai kafiran makka ba wanda suka halatta yakin badr ba a'a ba sai su ba wa man duk a zamanin manzon Allah da bayan zamanin manzon Allah a kowane gari a kowane zamani yushaqiqillah zai saba wa Allah Allah ya ce ba zai yi ba Allah ya ce a bari ba zai bari ba wa rasulahu ya saba wa manzon Allah manzon Allah ya ce ayi ba zai yi ba manzon Allah ya ce a bari ba zai bari ba to ya sani fa inna Allah lalle Allah shadidul iqabi mai tsananin uquba wannan umumi Allah ya faɗi dan ne aka yi musu uquba dan su saba wa Allah da manzon Allah to kada ka dauka cewa abun ya tsaya a kansu ko kai a yau ya kai mai karatun alqur'ani ya kai mai sauraron alqur'ani idan ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah to uqubar Allah tana jiran ka saboda haka kira ake wa sahabbai da sauran mu'minai gaba ɗaya su kiyayi saba wa umarnin Allah don wannan zai jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan Allah yana ba da labari kuma yana kira ga masu karatun alkur'ani su dauki darasi daga abin da ya faru da kafirin makka wa man yashaqiqi Allah wa rasula fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin uquba ne to kamar ana faɗa musu wannan abin da ya same su a duniya ba komai ba da Allah mai tsananin uku ba gobe kiyama kashe su da aka yi wato asarar dukiyar da suka yi jin tsoro da suka yi wannan ba komai bane idan aka kwatanta da irin azaba da ke jiran su a gobe kiyama Allah ta'ala ya cewa zalikum wannan zalikum mubtada wa khabaru mahdhumun tafsiruhu zalikumul azab هم دميري دمير المخاطب زي كما كافرين ذلكم وان عذاب ده الله تعالى يا يمكو يا كو كافرن مكه wadanda suka halarci yakin badr fazuquhu ku dandane ta wannan uqubar ku dandane ta wa anna lil kafirin wannan anan duniya kenan ku dandane ta an kashe ku kun yi asarar dukiya kun ji tsoro kun gudu wa anna lil kafirin azaban nar lalle kafirai babu shakka suna da azaba ta wuta a gobe kiyama domin sun mutu a kan rashin imani amma wanda ya musulunta daga baya bayan rasa dukiya ko wani abu to Allah mai gafara ne mai jin kai wa anna lil kafirin azaban nar ma'ana wanda ya yaki manzon Allah bai imani da manzon Allah ba ba kashe shi a yakin Badr ba kuma ya mutu akan kafir kafirci to Allah ya tana da masa gidan a wuta a gobe kiyama to kaga wannan ayar na nuna mana karshen wato karshen yakin Badr inda aka yi nasara duk da cewa can gaba gaba maganar fursunonin yaki magana ينبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض كان كرشة كرشة زي زو أما دي قبضة ياكم وانا شينا كرشة أم فتا أني أبن الله يكاو مغانا فتا الله يكاو مغانا نيمان تيموكو الله يكاو سنة كما يدى الله يأمسى موسو الله يكاو كما يدى ملايكو سكا سوكو أكو قبضة ياكي الله يكاو كما سي الله يكاو سيوا lalle mushrikai abin bai musu dadi ba an gama da su za ƙarshen yaƙi kenan babu shakka wannan yakin bai yi wa kafirai daɗi ba an kashe mutum saba'in daga cikinsu manya-manyansu wanda ana ji da su sannan kuma an kama mutum saba'in a matsayin fursunonin yaki an kashe saba'in an kama saba'in sun gudu sun bar dukiyoyinsu daga cikin waɗanda aka kashe manya-manya akwai abu jahal abu jahal akwai riwaya da ta zo manzo Allah yana wasafta shi fir'aun hadhihi al-umma amma malamin suke isnadin akwai magana akai amma akwai hadisi da yazo an rawaito hadisi amma isnadin akwai magana akai tun farko ma za a fito yakin badar bayan sun samu labarin cewa ayarin fito shi na Abu Sufyan ya riga ya tsira mafi yawan kafiran maka suna ganin me kana fita a tunda ayari ya tsira a tsaya shi ya ki da aka zo fagen badir utu bai ba da shawarar cewa a koma tun da sahabban manzan Allah nan da yawansu sun hada dangi da su amma abu jahal ce ne ba zai yi ba domin akwai abin da Allah ya kaddara to abu jahal kashe shi aka yi kuma abin mamaki wato yara ne suka kashe shi ba manya ba yara masu tasowa abdurrahman bin abu yake cewa kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da muslim yace yana tsaye sahabi manzan abdurrahman ibn auf sai ga wani yaro dan matashi yake taba shi yace baffa baffa yace yace me kake so yace ka nuna mu abu jahil ina abu jahil yake tunda sun samu labarin sa amma me ban san shi ba ina abu jahil yake da Allah ka nuna mu abu jahil sai ce da shi me zaka yi shi ce ina so in kashe shi ne dan na samu labarin yana zagin manzon Allah ga yara su samu tarbiyya na imani sai kuma sai ga wani kuma gefensa na hagu ya zo shi matashi ne yaro dan mai tasowa ya ce bafa ya kalle shi ya ce me bukatar ka ya ce ka nuna mu abu jahil ina so ya ce ya za ka yi da shi ina so in kashe shi don yana zagin manzan Allah yara guda biyu mu'az ibn amr ibn jamuh da kuma mu'az ibn afra dukkanin suna yin su mu'az mu'az yara guda biyu sai yana musu ce kun ga wata mutumin suka ce eh to shine Abu Jahl suka lallaba suka lallaba suka lallaba suka lallaba suka far masa suka dake shi ya kwanta sai suka dawo wurin manzon Allah sai manzon Allah suka ba manzon Allah labari yace kun kashe shi yace wa ya kashe shi kowanne sai yace yake cewa ni na kashe shi wannan yace ni na kashe shi sai manzon Allah ya ku nuna mu takobin ku gani sai ya nuna rukunsu ya gaji jinin sai manzo Allah yake la kuma qatalahu dukkanin ku kun kashe shi to bayan haka sai manzo Allah yake cewa aji a duba ya labarin Abu Jahal ya labarin domin babban makiyi ne na Allah da manzo ba wani nau'i na kiyayya da ba su nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba sai ibnu mas'ud yaje ya gan shi a kwance ya hau kan shi ya zauna ya zai kai abu jahal yau kai na wannan matsayi karshe ya mutu a gurin daga cikin shugabanni wanda aka kashe su akwai umayya ibn khalaf shugaban ko kuma mai gidan sayyidina bilal sayyidina bilal ya gan shi a fagen yaki wani yana so ya kare shi umayya daga cikin musulmi saboda wani dalili to amma bilal ce wallahi to la najautu in naja umayya in dai umayya ya kai labari to ni ma ba zan kai labari ba yadda za a yi sai dai in mutu amma in kyale shi ya tafi ba zai yi ba ya kira wadda wasu daga cikin ansar ya nemi agajin su a zo a taimaka masa suka taimaka masa suka kashe umayya ibn khalaf mai gidansa ne a makka tun da bilalli musulunta tunda bawa yana bawa ya musulunta sai ya kwantar da shi a zafin irin zafi na garin makka a kan wato duwatsu ga zafin rana ga zafin dutse sannan kuma a ajiye wani katon dutse a kirjinsa sai kuma ya sa yara ana jifansa akan cewa in yana so a bashi ya kafircewa manzan Allah ya kafircewa Allah bilal kuma yana cewa ba zai kafircewa Allah ba yana cewa ahad ahad Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne tukunna sai na abubakar ya zo ya sayi shi da kudinsa ya inta shi bisa bilal to bilal da ya gan shi ya tuna da abin da ne ya yi masa har wani yana cewa ya kyale shi ce na la na jautu in naja sai da akan raina yana mutum mafi ansar aka je suka kashe shi kaga shi ne abin da Allah ta'ala yake faɗa wanda mun kawo jiya qatiluhum yu'azibuhum Allah bi aydikum wa yakhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin kaga bilal da ya wani ya samu me waraka zuciya ya samu waraka daga cikin da aka kashe manya-manya sai manzan Allah sarsa dama idan ya gama yaƙi yakan dan tsaya gudun kusa da gudun kamar kwana uku haka to bayan kwana uku manzan Allah ya umarci wato gawawaki na kafaran maka manya-manya ishe a jiba su a jefa cikin rijiyoyi da ke gurin gawawakin su aka jefa sai manzan Allah ya zo ya tsaya a kansu yana kira su da sunayensu ya kai abu jahal ya kai umayya dan halak ya kai utba ibn rabi'a yana kiran su yace kun samu abin da alƙawarin da Allah ya dangane da kafirai kun zo kun tarar ni ku alƙawarin da Allah ya yi mu ya yi mun na samu alƙawarin Allah ya cika mu alƙawarin da ya yi mun to sai na Umar yake cewa ya rasulullahi waɗannan gawoki kana musu magana ta yaya za su ji sai manzo Allah ya ce na rantsi da Allah na rena ke hannunsa ba ku fi su jin abin da nake faɗi ba kamar yadda kuke ji su ma suna ji sai manzo Allah ya ce sai dai ba za su iya bada jawabi ba Allah subhanahu wataala ya shirya wa annabinsa wannan ya rayar da su su ji magana annabi domin su ƙara jin haushi a ƙara musu azaba to daga nan sai a samu hanya aka tafi dangane da musulmi an kashe mutum goma sha hudu kuma anan aka binne su duk wanda ya samu dama ya zai ziyara badar don gurin an kewaye gurin har yanzu ana zuwa ziyara za ga an sa sayin an sa boat an rubuta sunayensu sahabbai guda goma sha hudu da suka yi shahada a wannan gurin duk an sa an rubuta sunayensu kuma musulmai sun samu ganima kuma Allah ta'ala ya kira wannan rana yawmal furqan yawmal taqal jam'an ranar da aka raba tsakanin ƙarya da gaskiya rundunar al'ummar musulmi rundunar imani suka samu galaba da nasara akan rundunar kafirci wato ƙarya ta yi ƙasa gaskiya ya yi sama a wannan yakin kuma abin da ya bayyana imanin sabon manzan Allah musamman al'ansa alkawarin da suka yi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya zo Madina za su kare shi ne in yana cikin kwariyar garin Madina banda wajen Madina a Madina da haka manzan Allah ya fita da su da niyyar za a tare ayarin fitoci na Abu Sufyan amma abin bai yiwu ba abin ya koma za a gwabza yaki manzan Allah ya shawarce su amma suka ce sun yarda duk abin da manzan Allah ya yi za su suna tare da shi za su mara masa baya ka wannan karfin imaninsu ne matsayi na ansar sabon manzo Allah za a fahimta a nan kuma da wannan musulmi sun samu ɗaukaka akan yahudawan madina a madina ko yahudawa wanda da manzo Allah ya zo ya yi sulhu da su sun san annabin Allah ne amma sun kisi imani da shi saboda shi ba bai hude ba ne to da musulmi suka samu nasara a yakin badar wannan ya bata wa yahudawa rai ya bakanta musu rai kwarai da gaske har ma wannan yasa suka fara suka fara bayyana adawarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a sanadiyar wannan da yawa daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba sun shiga sun musulunta sun shiga addinin musulunci a kuma Allah ta'ala wato ya ɗaukaka sahabbai da suka halarci yakin badr kamar yadda zuwa cikin sai hadisin sayyidina ali kisar hatib ibn abi balta a hadisin manzon Allah yake fada wa sayyidina umar wa ma yudrika la alla Allah an yakun qad ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wa ya sanar da ya umar ta yi Allah ta'ala ya ga zukatan wato 'yan badr Allah ta'ala yake da su ku aikata duk abin da kuke so na riga na gafarta mu abin nufi anan ba wai su halatta su je su aikata duk abin da suke so na sabon Allah ba a'a ma'ana matsayin su ya kai ta yadda bisa ka kuskure ko wani abu suka yi abin da abin da ya saba umarnin Allah Allah zai datar da su za su yi abin da Allah zai gafarta musu ba za su dawwama a kan kuskurensu ba saboda matsayi da Allah ta'ala ya shirya musu kuma ya zo a cikin bukhari ana suke ba da labari wani matashi sahabi mai suna harisa ibn suraka matashi ne ya rasu ya yi shahada a yakin badr sai uwarsa ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulallah ka san dai irin yadda nake ƙaunar ɗana harita kuma yadda yake ƙaunata ya rasulallah ina so ka bani labari a cikin aljanna yake in a cikin aljanna yake zan yi haƙuri akan wannan rashi da nai kuma zan nemi lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma ko idan ko ba a cikin aljanna yake ba in yana cikin wuta ne ya rasulallahi ka ga abin da zan yi na nuna bakin ciki na ka ga abin da zan yi na nuna bakin ciki na ka san kauna da tausayi irin na uwa ta rasa ɗan tafigin yaki tana so ta san yanzu ya matsayin wannan ɗan naji to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aw jannatin wahida kina maganar aljanna guda daya innaha jinanun kathira Allah ta'ala ya bashi aljannatai da yawa wa innahu fi jannatil firdausi yana cikin aljannatul firdaus haka zai sai bukhari jannatul firdaus shine a'lal jinan masala idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus al-a'la fa innahu awsatul janna wa a'lal janna idan za ku roki Allah ku roki Allah jannatul firdaus ita ce aljanna mafi ɗaukaka mafi falala mafi daraja to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mata ɗanki ba ma a cikin aljanna kawai ba a'a yana cikin jannatul firdausi ƙarshen matsayi na gidan aljanna ya samu shahada a yakin badr ya samu wannan matsayi badariyun suna da matsayi na musamman har ana cewa in ana fadin tarjama sahabban manzon Allah za ta huwa badriyun shi fa ya halarci yakin badr na musamman ne shi a cikin sahabban masu VIP ne kuna ke cewa ko ma sun sun fi VIP ne na musamman ne to shi yasa sayyidina Umar a zamanin sa da yazo kyauta ko kuma kyauta da za a bayarwa a mutane daga baitul mal akwai haƙƙi da aka wa kowa za a ba shi rabin shi daga baitul mal a cikin treasure to sai na Umar yace ba zai daidaita tsakanin wanda ya halarci yakin Badr da wanda bai halarci yakin Badr ba wanda suka halarci yakin Badr yake suna da matsayi na musamman saboda haka sayyidina Umar ya bambanta su ya ƙara musu abin da yake ake ba su sama da sauran sahabban manzon Allah saboda halartar yakin Badr Allah ta'ala ya girmama su ya ɗaukaka su to amma kasu irin waɗannan mutane irin yadda Allah ya ɗaukaka su irin matsayi da Allah ta'ala ya ba su wani kuma baya da aiki sai zagin su wai da zagin su ne wai zai shiga aljanna kasan batan basira batan basira wanda Allah ya tushe masa basira ba yadda za a yi shi ba yadda za a yi shi kai kai fama da kanka ba ya ishe ba tilka ummu da kada khalaq laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu haka magabata suke cewa abin da ya faru a bayan nan sun yi daidai ko ba su yi daidai ba Allah ba zai tambaye ka kan gobe kiyama ko a kabaranka Abubakar yayi kaza me yasa Umar yayi kaza me yasa ba wanda za a tambaye shi wannan tambayar saboda haka kai kai fama da kanka ba ya ishe ka ba sai yanzu misali kamar a Najeriya a samu ɗan Najeriya a rayuwar da muke nan wai yana zaune wai shi addinin shi ne zagin sai na Abubakar kai ɗan Najeriya matsalolin Najeriya ba su ishe ka ba a duniya maka abin lahira kawai wanda ba su ishe ka ba kai fama da kanka ba ishe ka ba ina ka samu lokuta har ka koma ka tsallake can shekara dubu da ɗari hudu ka tafi can kana wahal da kanka wanda Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya yarda da su labari Allah yake bayarwa labari kuma Allah ba labarin Allah baya tashi baya tashi ya zauna har zuwa tashin alkiyama to shi yasa masu zaki sabon manzon Allah gaskiya al'amari ba su yarda da Qur'anin bane yaudara mutane su shine gaskiya al'amari suna ganin wannan Qur'anin bai cika ba sahabbai sun yi wasar alqur'ani sun bubboye wasu ayoyi haka suke cewa kuma wannan sun karyata faɗin Allah ina nahnu nazzalna dhikra Allah ce mun kiyaye wani abu babu wanda ya iske canja wani abu ko ya boye wani abu su suka ce sahabbai sun canja sun boye wa suka karyata Allah suka karyata to wannan aqidar in kana bin kana fayyace ta kana fayyace ta kana fayyace ta abun zai daure maka kashi a ce mutum da hankalinsa da tunaninsa ya yarda da wadannan aqidu wai da wannan zai samu gidan aljanna wal jununu kununu aka ce ku hauka iri-iri to shi yasa ibn taymiyyah yake cewa ajhalun nasi bil ma'quli wal manquli sun fi kowa jahiltar abin da ya dace da hankali sun fi kowa jahiltar abin da ya zuwa cikin nasi in ba ka ba ya za a yi da hankalin wanda suka rayu tare da manzon Allah da ya fara da'awa kamar su sayyidina Abubakar Allah ya zabe shi tare suka yi hijira duk rayuwar nan tare ake da manzon Allah ya rashin lafiya shi ne yasa yake sallah kuma da ya rasu ma Allah ya hada su hatta wajen kabari ka ce mutumin na waiwai shi ne mutumin banza mutum mai furta wanda bakinsa saboda ai musifa ce musifa ce to Allah gane da wanda bai gane ba zai gane ba Allah ya kare al'umma musulmi daga sharrinsu daga cikin darussa da za a koya ko za a hango wato wasu mun faɗe su a baya da yake mun zo magana cikin ƙarshen yaki ne za mu faɗa wato musulmi kullum ya yarda da abin da Allah ya zaba ya yarda da hukuncin Allah shine alkhairi a nan yake kana ganin wani abun alkhairi ba a nan yake ba amma tunda Allah ne ya ce manzo Allah yake to kada ka ja kada ka sa hankalinka ka yarda kawai da kuma muhimmancin shura shawara mun ambata cewa manzo Allah ya shawara da sahabbai yanzu ya suke gani kar ka zama to dictator kawai shi abin da ka gani wanda ya yarda ya bi wanda bai yarda ba kawai ya tafi su da wanda ba za a samu nasara ba kai shawara a gidanka da yaranka da iyalanka limamin masallaci ne kai shawara da kwamiti shugaban makaranta kai shawara da malamai darakta ma'aikata kai shawara da na ƙasa da kai wannan shine abin da musulunci ya karantar da kuma muhimmanci shugaba ya zama mai adalci in ba da labarin manzon Allah akan raƙumin da suke tafiya da shi da sayyidina Ali da Abu Lubaba manzon Allah bai yarda ba shi ya hau yana tafiya akan raƙumin su suna tafiya a ƙasa adalci na shugabanci da adalci ake samun nasara duk matsalolin mu na Najeriya da muke fama yanzu ba rashin adalci bane kamar rashin adalci na shugabanni ne kadai ya kawo wannan koko na dukkaninmu na dukkaninmu abu kullum abin da muke so a fada mana rashin adalci na shugabanni duk malamin da ya zo kullum a wa'azinsa shugaba ya yi kaza wallahi tallahi gwamnati kaza a adalci gwamna kaza sai ka ji ana cika malam yana fadin gaskiya don me ana taba gwamnati kawai to amma inda za ka inda za ka shigo kasuwa masu awo masu danyen kaya masu sai da shinkafa masu sai da siga leburori kafintoci masu gadi malaman makaranta irin cuta da ake yi gabana magana ko tsik ba wanda yake motsawa ba wanda yake magana gurin amma kana magana kan shugabanni Allahu akbar ana dariya Allahu akbar alkailu bi mizanai bi mikyalai alkailu bi mikyalai in ana bada laifin shugabanni muna jin daɗi idan aka taba namu sai mu shiru dukkan mu dukkan mu mun bada gudunmawa wajen lalacewa al'amar kowa da gudunmawarsa kada ka raina abin da kake na zunubin nan kada ka raina wanda yake kasa albasa bakin kasuwa a mun market ya aje kanana a ƙasa ya dora manya wanda kaje ka same shi sai ce gwamnoni zalimai ne shugaban kasa azzalimi ne to kai kuma sai na umar ne kai kuma sai na umar ne dole sai mun gyara kowa da gudunmawarsa rashin amana rashin gaskiya kowa amma sai dai kullum abin da amana abu da gaskiya kaga mutum yana kamala abu da gaskiya yana so ne ka saba gwamnati ai malamin da bayan tsoro eh to ban ji tsoro ba sai ne ni shekara dubu akan wannan idan kuma ku gyara ba shugabanni azzaliman nan suna nan ba inda za su yi malaman su ta zafi akan mimbari su ta komai su ta gudubobi masu zafin idan kuma ku gyara ba shugabannin suna nan wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun Allah yake dora azzalimai akan azzalimai kuma azzalimai ne Allah ya dora muku azzalimai kike dan da nan taro mu anan kowa za a zo a buɗe fayil ɗinsa a ce duk abin da ya yi mu'amalarsa da mutane duk an yi rikodin inda ya yi amana inda ya yi zalunci kowa za a zo a buɗe fayil ɗinsa taron mu anan kowa anan a kira sunanka ka tashi da tsaya ana karanta fayil rana kaza kai kaza rana kaza duk abin da kai za faɗa ai gobe a zo tafsiri za ka kowa ba sai hankali za ka kowa ba saboda haka sai mun gyara to shine muhimmancin adalci ne shugaba da kuma komawa ga Allah lokacin tsanani iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum komawa ga Allah shi kadai sannan kuma nasarar nan wa man nasru illa min indillah kuma abin da zamu fahimta komai karfin kafirci komai karfin makiya inda musulmi sun yi imani tsakani da Allah sun kiyaye dokokin Allah Allah ta'ala zai taimaka musu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ya daura hakki ne ya daura wa kansa taimakawa mu'minai to yau kuma me yasa ba a samu nasaran ba tambayar ita ce shi akwai mu'minun ne wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin shi akwai mu'minai din to Allah samu dace a sai aya ta gaba
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ أمره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين نعم Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da suka yi imani suka bada gaskiya idza laqitumul ladina kafaru idan idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka haɗu da taron kafurai fala tuwalluhumul adbar kada kada ku juya musu baya kada ku ba su baya a wannan Allah ta'ala bayan ya ba mu labarin yakin badr da irin yadda Allah ta'ala ya taimaka wa musulmi suka samu nasara to Allah ta'ala yake umurta su zamanto jarumai su zamanto jarumai ya ai sai fara cewa ya ai walladina amanu ya ku wadanda suka ba da gaskiya wannan ita ce ya ai walladina amanu ta farko guda shida da suke a cikin wannan sura ya ai walladina amanu ya ai walladina amanu guda shida ne ya ai walladina amanu za la qitum alladina kafaru zahfa ya ai walladina amanu atiu Allah wa atiu rasulahu tawallu anhu wa antum ya ai walladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum ya ai walladina amanu la takunu Allah wa rasulahu wa takunu amanatikum يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا duk ana magana ne wajen guda hudu daga cikin suna magana ne wajen bin Allah da umarnin Allah rashin sabawa Allah biyu kuma suna magana da tsayawa da tabbata ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tawalluhum al-adbar ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu kamar duk Allah ta'ala yana farawa da ya ayyuhal ladina amanu sai wanda ke da imani ne zai wannan kiyaye umarnin Allah aiki da umarnin Allah sai da imani ba ka da imani ba za ka iya ba in ka ga wata wahala in ka ga wani abin duniya shikenan sai ka kauce amma kana da imani sai ka tsaya Allah yana kudaitar da su su zama to jarumai wajen yaƙi kar su zama to matsorata kuma wanda kuma al'ada ce ta kafiran maka ta larabawa tun kafin zuwa musulunci larabawa a jahiliya jarumai ne domin suna sun shagala da yaƙi yaƙi kullum suna cikin yaƙi galibi na ƙabilanci a kan abin da bai ya kawo ba sai yaƙi to shaka jarumai suke to shine da musulunci ya zo wato ya tsara kwadaitar da su a kan su zamanto jaruman nan kamar da haka cikin waƙe-waƙensu na jahiliya ka duba irin wanda suna da yawa كما لديك اجتماع كنسيك شوا تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم إيكي شدان أدوك سوا إذا ناكو ما جيه نايبايا ناني سنتي فجن ياكي تظن رأيو سنفهم في سوا باب كتاوى رأيوا سيفا إذا متن كل منا يسكن قبضة ياكي a nan ne zai samu rayuwa ba wai rayuwa ka koma gefe ba nan ba rayuwa ba za ka samu rayuwa kyakkyawa ba ba za ka samu ka rayu ba in kana so ka rayu ka rika zuwa gaba gaba fagen fagi wajen fagin yaki ana gwabza yaki da kai ka wani yanzu ne jarumta Allah ta'ala yake cewa ya yi ladina amanu ya ku da suka imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka gamu da kafirai taron kafirai zahfan ma'ana taron kafirai sun wato sun taru wannan ayar malamai suka ce ba wai yana magana akan yakin badr bane kawai bayan wato yakin badr Allah ya da wannan aya ya shafi kowane hali kowane lokaci kowane zamani idan musulmai masu imani dalili ya kawo za a yaƙi na Allah da manzo wanda ya cika sharadi karkashin jagoranci imam na musulmi ba wai in tsiraru bane za su fito suna kai hari suna karkashe mutane karkashin jagoranci kuma kafiran da suka cika sharadi a yaƙe su domin ba duk kafiri bane za a ce a kashe shi a yaƙe shi akwai sharadi alkafir harbi da sauransu to idan aka samu musulmi suka samu kansu a irin wannan yanayi to kada su gudu su tsaya su tabbata to ina ganin bayan da muke sako wannan aya za mu samu mutuwa sura miki nawa to ina da za mu haƙura mu ga- mu tsaya in zama sake karanta ayar gobe abinda ba mu yi ba dangane da wasu gabobi na wannan aya bayanan da ba mu yi ba sai mu yi abinda muka faɗa ya zama da Allah ba mu da rasa gaba ɗaya abinda muka faɗa zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya wanzar mana da zama lafiya a wannan jiha ta mu a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke shirya wa al'umma musulmi kaidi da makirci Allah mai da makirci da kaidin su ga kansu ya gafarta iyayenmu da malumanmu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu na alkhairi ya Allah ka biya musu bukatunsu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين